إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan rana ta asabar a yau muna hudu ga watan rajab hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da hudu ga watan daya shekara ta 2024 da 25 miladiya wannan shi ne darasinmu na 24 a cikin wannan littafi na kitabu tauhid wallafar babban malami fadilatu sheikh al-mujaddid muhammad ibn abdulwahab rahimahullahu ta'ala a wannan majalisi min albarka masjidul imami malik ibn anas rahimahullahu ta'ala da ke nan unguwar ibrahim bakoni extension a nan cikin garin bauchi jihar bauchi darasinmu na baya muna kan babi na goma sha shida wanda wannan babin ya yi mana bayani akan abin da ya shafi ceto wurin tashin alkiyama kuma kamar yadda muka yi bayani cewa za mu karanta babi na goma sha bakwai wato da kuma babin da yake biye da shi sannan kuma in mun gama su insha Allah ta'ala sai mu haɗa mu yi dunkulallen bayani akan abin da ya shafi hukunce-hukuncen ceto saboda alaƙar su da babin da ya gabata Allah ta'ala ya samu dace babi na sha bakwai malam yake cewa babu ƙaunin lahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta babin da zai bayani akan faɗin Allah maɗaukakin sarki da yake ce ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam innaka lallai kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama la tahdi man ahbabta ba ka iya shirya da wanda kake so ba ka iya shirya da wanda kaga dama walakin Allah ya hadi man ya sha Allah shi ne wanda yake shiryar da wanda ya ga dama Allah shi ke shiryar da wanda ya so wa fi sahihi an ibn al-musayyabi an abihi qala an karɓo daga ibn al-musayyib daga babansa ya ce lamma hadarat aba talibin wafatu lokacin da mutuwa ta zo ma abu talib sanda ajali ya cin masa ja'ahu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi sai ya zo ya same shi wa indahu abdullahi ibn abi umayya a tattare da shi akwai abdullahi ibnu abi umayya wa abu jahalin da kuma abu jahal la'anatullahi alaihima faƙala lahu sai manzo Allah ya ce da shi sallallahu alaihi wasallam ya am annabi ya ce da shi ya baffana قل لا إله إلا الله كتي لا إله إلا الله كفدي لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله كلمة تشيد إن كفديتا to zan iya tsaya maka in kafa hujja akan ka musulunta a gaba ga Allah ran tashin kiyama zan iya bada shaida akan cewa kai musulmi ne dalili na me dalili na ka faɗi la ilaha illallah kafin ka mutu kaga yana mishi tallan musulunci kenan yana tabbatar da faɗin sa hadisi da yace laqinu mautakum la ilaha illallah manzo Allah ya ce ku dinga lakkana wa mamatan ku la ilaha illallah ma'ana shine idan alamomin mutuwa sun bayyana a fuskar mutum to abin da yake so shine a dinga lakkana masa la ilaha illallah bi ma'ana a dinga yawan faɗi wannan ya faɗa wannan ya faɗa wannan ya faɗa saboda har ya taɓe mai yiwa in Allah ya sa kwanciya ne na tafiya kuma Allah ya datar da shi ya mutu akan la ilaha illallah amma ba in an zo an ga mutum bayi da lafiya an ga alamun jiki ya yi tsanani mata a wato janye hijabi a cire dan kwali a ɗaura hannu aka a fara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ana jijjiga shi ana wani karka mutu ka bar mu wannan da aikin banza ne ba kuma zai hana shi mutuwar ba in lokacinsa ya yi ko da kuwa an lakana masa la'ila illallah in ajalinsa bai yi ba zai tashi in lokacinsa bai yi ba zai tashi ko da kuwa an jijjiga shi an ce karka mutu ka bar mu in ajalinsa ya yi tafiya zai ba zai tsaya ba Allah baya gaggauto ma mutum da ajalinsa ba kuma ya jinkirta masa in ajalinsa ya yi saboda haka idan an ga mutum alamun mutuwa sun bayyana a fuskansa to so ake a dinga yawan lakana masa kalmar la ilaha illallah faqala lahu abu jahalin da abdullahi ibn abi umayya sai suka ce sai suka ce da abu talib atarghabu an millati abdul muttalib suka ce yanzu zaka bar addinin iyaye da kakanni addinin kakanka abdul muttalib ka bar addinin ka bi addinin wannan ka bi addinin yara fa'ada alaihin nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sake maimaita masa cewa ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha inda Allah ina cewa ya babba na ka faɗi la ilaha illallah fa'ada su sai suka sake maimaitawa suka ce to atarghabu an millati abdul muttalib to kaga a wannan gabar yana nuna mana yadda gwagwarmaya take tsakanin ƙarya da gaskiya shine shi mabarnaci da makaryaci ba zai fasa ba to in ya zama wanda yake kan barna bai fasa ba to wanda yake gyara kuma bai kamata ya fasa ba in mabarnaci ya kawo a toshe in ya kuma dawowa a kuma toshewa in ya sake dawowa a sake toshewa wa in uttum uduna a haka ake karewa in ka sake za mu sake amma idan mushiriki bai gaji ba to mai kira zuwa ga tauhidi da rushe shirka shi ma kuma bai kamata ya gaji ba ya kamata duk sanda mushiriki ya ji cewa ya shirya ya fito to ya kamata mai tauhidi shi ma ya ji cewa ya shirya fitowa duk sanda dan bid'a yake jin cewa shi murucin kan dutse ne baka fito ba sai da ka shirya to ya kamata ahlus sunna shi ma ya ji a ransa cewa ban fito ba sai da na shirya na shirya fitowa in har kai ka shirya bai kamata a ce mai barna bai gaji ba a ce kuma mai gyara shi kuma ya gaji Allah ya sa muna fahimta ya kamata duk sanda aka ce mabarnaci yana iya fitowa ya bayyana barnarsa to shi kuma mai kawo gyara da gyara barna shi ma kuma bai kamata a ce ya gaji ba bai dace ba galibi mutane abin da yake kai mutane ya baro shine gudun kada a soke shi ko kar a zage shi da sunan cewa shi mai kokarin kawo gyada ne sai ya saje da sauran mutane wannan kuma ba zai amfani ka ba amma ka saje da sauran mutane ba zai amfani ka ba saboda haka wajibi ne mutum ya yi kokari ya ga cewa ya tsayu akan addini na gari ko da kuwa dukkanin mutane za su shi Allah ya samu dace da haka in annabi ya faɗa sai su faɗa in annabi ya faɗa sai su faɗa fakana akhira ma qala sai zama ƙarshen abinda Abu Talibin ya faɗi ya mutu akai shine yace huwa ala millati Abdul Muttalib shine yace shi yana kan addinin Abdul Muttalib wannan sai ya mutu akai to kaga anan kafin mu je gaba shine shi mai bada hadisin da ya zo nan sai ce ƙarshen abin da abdulmuttalib eh, ƙarshen abin da abu talibin ya faɗi shine ya ce shi ɗin yana kan addinin abdulmuttalib menene hikimar da take- da take cikin nan labari yake bayarwa kamar misali ne yanzu in ce zan zo masallacin nan kuma zan yi karatu to wani in ya tashi ba da labari abinda zai ce ya ce zan zo masallacin nan kuma zan yi karatu saboda abu ne mai kyau to Abdul- abu ɗalibin da ya zo mutuwa ai cewa yi ina kan addinin kaza da kaza amma shi mai ba da labari da ya zo sai ya ce sai ya ce maimakon ya hakaito irin abin da ya faɗa to sai ya juyar da lamirin zuwa gare shi sai ya ce ya ce yana kai madadin ya ce ya ce ina kai Allah ya sa muna fahimta hikimar da take cikin wannan wajen shine idan mutum ya zo yana ba da labarin mummunan abu ko yana buga misali akan mummunan abu to ba a so ya juyar da lamirin zuwa kansa mun gane ko yanzu misali zaka ga mutum ya zo tambaya sai ce malam yanzu kamar kai ne kaza wannan babu ladabi a ciki sai kuma ya faɗo wani abun masifa da bala'i Mm. to irin wannan sai a ce yanzu kamar misali mutum ne kaza ya faru mutum ne kaza ya faru saboda haka wani ko wata sai ta rubuto ta mai ce kamalan kamar yanzu kai ne mijinka ya sake ka to na gani kuma ina namiji ta ya mijina zai sake ni a ta ina ma na samu mijin balle ya sake ni to namiji an ce mijin shi ya sake shi kai abu ya ɓaci ai eh ya zama dan daudi kenan shine wanda mijin shi zai sake shi to amma misali a ce mace ce mijinta ya sake ta mace ce al'adar ta ya rikici a'a wani ne mus- misali mutum ne ya yi hatsari mutum ne ya mutu ina fatan muna fahimta ba za ka juyar da lamirin mummunan abu zuwa ga kai kanka ba ko kuma wanda kake magana a kai yanzu cewa yana kan addinin abdulmuttalib abu ne mai kyau ko mara kyau abu ne mara kyau to shi yasa sai ya juya masa kayansa Allah ya sa muna fahimta wa aba an ya kula la ilaha illallah ya kiya faɗi la ilaha illallah a haka ya mutu faƙalan nabiyu sallallahu alaihi wa sallama sai manzo Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace da shi yace la astaghfiranna laka ma lam unha ank annabi yace zan ci gaba da roka maka gafaran Allah matukar ba a hana ni ba zan ci gaba da roka maka gafara a wajen Allah fa'anzalallahu azza wa jal sai Allah maɗaukakin sarki saukar da faɗinsa da ya ce ma kana lin nabiyyi wallazi na amanu an yi staghfiru lil mushrikina walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim Allah ta'ala ya ce ma kana lin nabi bai dace ba bai cancanta ba ga annabi wallazi na amanu da waɗanda suka yi imani an yi staghfiru lil mushrikin bai dace ba bai cancanta ba a gare su su roƙi gafaran Allah wa mushrikai walau kanu ulil qurba ko da kuwa a ce ƴan uwa ne makusanta ma'abuta kusanci min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bayan ta bayyana a gare su cewa su din ma'abuta wutan jahim ne ma'ana ƴan wuta ne su yadda kuma za ta bayyana ma mutum cewa wani dan wuta ne shine ya mutu akan kafirci duk wanda ya mutu akan kafirci wannan ba a shakkan zaman sa dan wuta amma wanda ya mutu akan sabon Allah ko da kuwa wannan sabon Allah yayi ne a lahaza na ƙarshen rayuwarsa abu na ƙarshe da ya aikata shine wannan sabon Allah to ba a kai shi wuta kamar misali a ce mutum ya mutu yana zina Allah ya kiyaye mutum ya mutu yana rawa yana rungumar mace Allah ya sauwake kaga mutum ya ayyayi mummunar mutuwa to ba za ka zo ka ce ta ai suwa ne kan wuta balbal in ka ga baggansu a wuta ba hayaki ne ya toshe su ba za ka yi shi wuta ba saboda me ya mutu yana musulmi da imani duk wanda ko ya mutu yana musulmi da imani ko da kuwa ya mutu akan wani mummunan aiki to yana karkashin mashi'ar Allah in sha'a azaba la in sha'a azaba wa in sha'a ghafara la Allah in ya ga dama ya masa azaba in ya ga dama kuma ya gafarta masa wannan ganin daman ubangiji ne kamar yadda kuma ko da fa mutum ya mutu akan aikin alheri to ba ka fitowa ka bugi kirji ka ce ta ai wani kan aljanna direct sai dai ka ce muna kyautata zato ɗari bisa ɗari muna da kyakkyawan zato cewa wani ɗan aljanna ne amma cewa ina da yaƙini cewa wani ɗan aljanna ne a'a sai dai kamar misali in annabi sallallahu alaihi wasallama da yace duk wanda ya zama man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna duk wanda ya zama maganarsa ta ƙarshe ita ce la ilaha illallah ya shiga aljanna kana gani mutum ya mutu da la ilaha illallah to wannan ka gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wani dan aljanna ne Allah kai mana wannan arziki da haka Allah ya ce bai dace ba bai cancanta ba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da waɗanda suka yi imani su dinga roƙon gafaran Allah wato mushrikai ko da kuwa ma'abota kusanci ne ma'ana ƴan uwansu ne na kusa bayan ta bayyana musu cewa su ɗin ƴan wuta ne sai Allah ya ce ya ci gaba da cewa wa ma kana istighfaru ibrahim li abi neman gafaran da annabi ibrahim ya babansa bai kasance ba illa an mau'idatin wa'adaha iyya alƙawari ne da annabi ibrahim ya yi cewa sa astaghfiru laka rabbi dan ci gaba da roƙa maka gafaran ubangiji amma Allah ya ce falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra amin lokacin da ta bayyana ga annabi ibrahima cewa baban sannan fa makiyin Allah ne ba zai taba musulunta ba sai annabi ibrahim ya nisa nisa da shi ya yi baran-baran da shi inna ibrahim la halimun awahun munib annabi ibrahim mai haƙuri ne mai juriya ne mai mai da lamarinsa zuwa ga allah mai komawa zuwa ga allah saboda haka allah ya ce a'a don allah ma ya faɗi cewa in dai mutum mushriki ne ko munafiki allah ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir allah lahum allah ya ce ko ka roƙa musu gafara ko kar ka roƙa musu gafara in za ka roƙa musu gafara sau saba'in Allah ba zai yafe musu ba cewa sau saba'in mai ake nufi larabawa ne karin magana ne na laraba ƙur'ani kuma larabci ne ba larabe zai ce maka abu sau saba'in ma'ana yana nufin ba adadi kenan ba adadi kamar bahaushe ne ya maka amfani da lafazin dubu kaga dubu kamar hausan bahaushe in ya ganka ya ce kwana biyu ba mu haɗu ba yana nufin kwana biyu jiya da shekaran jiya me yake nufi an jima ba haɗu ba kenan ba zai iya kidan ya kwanaki nawa ba to kaga shine ma'ana ana nufin in za ka yi so ba adadi Allah ba zai yafe musu ba Allah ya kiyaye mu wa anzalallahu fi abi talib sai Allah ya saukar da wannan ayan game da babban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Abu Talib Allah ta'ala ya ce innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha Allah ya ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam ka yi hakuri kai baka iya shiryar da wanda kaga dama Allah ne ke shiryar da wanda ya ga dama huwa a'lamu bil muhtadin Allah shine mafi sani game da waɗanda suke shiryayyu to a nan akwai ishkali amma in mun warware mun fahimta ishkalin zai tafi ishkalin shi ne a wannan ayan ta suratul qasas Allah ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallama ba ka iya shiryar da wanda ka ga dama Allah shi ke shiryar da wanda ya ga dama a ayan suratul shura kuma sai Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa innaka latahdi ila siratin mustaqimin siratil lahi alladhi lahu ma fi samawati wa ma fil ardi ala ila Allah tasirul umur Allah ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam kana mai shirye da zuwa ga hanya madaidaiciya hanyar Allah wadda duk abin da ke sama da ƙasa nashi ne to akwai iskali kenan ko ƙur'ani sashensa na cin karo da shasi ba haka bane nan malamai da suka malamai suka ce abinda Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama kana shiryarwa zuwa ga hanya madaidaiciya abinda ake nufi shine hidayatu irshadin wa bayani hidaya ce ta bayani ma'ana shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da mu ku yi tauhidi ku bar shirka ku yi gaskiya ku bar ƙarya ku yi sunna ku bar bid'a ku yi rike amana ku bar ha'inci kaga wannan shiryarwa ce amma shiryarwa ta me ta bayani ma'ana shine kai ne kake bayanin hanyar Allah hanya madaidaiciya amma shiryar wanda Allah ya ce ma annabi ba ka yi shine hidayatu tawfiqin wa qabul bayan ka yi bayani yanzu ka yi naka shiryarwa amma mutum ya karba ya samu dace to wannan kuma aikin Allah ne jama'a Allah ya sa muna fahimta wannan aikin Allah ne shi yasa Allah ya dinga maimaita irin wannan ayoyi masu tarin yawa Allah ta'ala ya ce in tahlis ala hudahu fa inna Allah la yahdi man yudil aw taqra fa inna Allah la yuhda man man yudil in Allah ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallama duk yadda ka matsa ka dage kana so sai sun shiryu to ka sani Allah ba a shiryar da wanda Allah ya niyyar batar da shi muna ganewa ko duk wanda Allah ya ji zai batar da shi to Allah ya tsara masa bata ba wanda isa shi da shi a wata ayan a suratul ma'ida ya ce wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allah shay'a duk wanda Allah ya nufaci fitinansa ya so ya fitine shi addininsa ya batar da shi to baka iya mallaka masa komai game da ubangiji ba abin da zaka iya mallaka mishi Allah ya sa muna fahimta saboda haka wannan shine ma'anar wannan ayan ta suratul qasas da wancan aya ta suratul shura ma'ana ayan suratul qasas tana bayanin cewa baka iya shiryar da mutum ya karbi abin da ka zo da shi ayan suratul shura kuma tana bayani suratul shura tana bayani ne akan cewa kana shiryarwa ka yi bayani ka nusar Allah kuma shirar da wanda ya ga dama Allah ya sa muna fahimta malam yace fihi masail karkashin wannan babin akwai matsaloli kamar haka al'ula matsala ta farko tafsiru innaka la tahdi man ahbabta ma'anar fadin Allah ta'ala da yace innaka la tahdi man ahbabta athaniya matsala ta biyu tafsiru qawlihi fadin Allah ta'ala da yace ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم wannan ayan da muka yi bayani الثالثة مسألة uku وهي المسألة الكبيرة shine mas'ala mai girma kenan tafsiru qawlihi qul la ilaha illa Allah ma'anar fadin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace qul la ilaha illa Allah bi khilafi ma alaihi man yadda al-ilm sabanin wato fahimtar da wasu daga cikin masu iddi'a'i na ilimi suke domin kalmar la ilaha illallah ita ce mabudin shiga musulunci duk wanda ya faɗi la ilaha illallah ko bai tsayi akan bautar Allah ba to bai zama cikin wanda la ilaha illallah za ta amfana ba kaga kenan abinda ake nufi da manzala ya ce mu abu ɗalibin ka ce la ilaha illallah ka yi iddi'ai a ranka cewa ka mutu akan cewa babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah kaga kenan ko da mutum ya faɗi amma kuma bai mutu akai ba ko kuma ya faɗi amma ba da ikirari da tabbatar da cewa Allah shine kadai wanda ya cancanta a bauta masa ba ya mutu akan wani hanya da ba musulunci ba Allah ka tsare mu الرابعه مسألة تهود شيني أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله مسألة إتشي أبو جهل da waɗanda suke tare da shi sun san in manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma mutum ka ce la ilaha illallah to sun gane abin da yake nufi da yake nufi ka ce la ilaha illallah da baki la me yake nufi shine ka faɗe shi da baki kuma zuciyarka ta kudirce la ilaha illallah faqabbaha Allah man Abu Jahal a'lamu minhu bi asli islam malam yace Allah ya tozalta wanda Abu Jahalin ya fishi sanin asalin musulunci ma'ana shine mutum ne zai zo ya ce maka ya faɗi la ilaha illallah amma kuma yana bautan wani wanda ba Allah ba kuma in ka ce masa kafiri sai ya ce maka ka kafinta musulmi ka zama wato mai zafin addini mutum zai ce la ilaha illallah kullum yana buga kirji yana la ilaha illallah kullum yana zaune yana la ilaha illallah amma kuma in ya tashi yana tafiya bautan wasu shehunnai kuma haka wannan sunan shi wai musulmi karka ce masa kafiri to kaga duk wanda kuma ya zama abu abu jahalid ya fi shi fahimtar ma'anar la ilaha illallah kaga ai ya zama to zartacce kenan shi ba abu jahalin fa ka ji sunan shi ba ba na ce ma wani jahili ba to shi manzo Allah ya ce to kai jahilin ma jahilcin gaba ɗaya kai ne baban shi in an ce ma wani jahili ba an zage shi ba an ci mutuncinsa to sai ka ce kai kai jahilcin ma gaba ɗaya kai ne babansa abu jahalin amma ce ya fi ka fahimta to kaga jahilci kuma ya kai makwara kenan ai Allah ka tsare mu saboda haka shi yasa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ma mutanen Makka da wa'azi abinda suka ce da shi shine me aja'al al-alihata ilahan wahida suka ce yanzu kai Annabi so kake bal duk bautan duk wa'annan ababen bautan mu kuma bautan Allah daya ashe kenan sun fahimci ba yana nufin ku faɗi la ilaha illallah zalla ba abinda yake nufi shine ku bar bautan komai ku bar bautan kowa ku koma bautan wa Allah shi kadai الخامسة مسألة بير جده صلى الله عليه وسلم ومبالغة ومبالغته في إس في إسلام عمه يد النبي صلى الله عليه وسلم يداجي يكي مقرا wajen ganin yana so babban sai musulunta amma Allah bai kaddara masa ka bai musulunta as-sadisa mas'ala ta shida ar-raddu ala man za'ama islam Abdul Muttalib wa aslafihi martani ga wanda ya rai cewa Abdul Muttalib baban kakan manzo Allah kenan baban Abu Talib cewa shi da magabatansa sun musulunta kaga ai inda a ce inda a ce addinin Abdul Muttalib shine addinin musulunci da ba za su ce masa yanzu zaka bi zaka kyamaci addinin Abdul Muttalib ba kaga kenan wannan ya nuna cewa ba su musulunta ba ba su musulunta ba bai yiwa kuma a lokacin da wato suka a lokacin da suke kan suke rayuwa suna kan addinin annabawan da suka shuɗe addinin Allah da ya saukar ba annabawan da suka shuɗe tunda ai Abdulmuttalib kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu lokacin annabi yana shekara nawa yana shekara hudu daga nan ne babban sa Abu Talib ya ci gaba da ya ci gaba da kula da shi kaga lokacin ma ba aiko manzon Allah ba kenan صلى الله عليه وآله وسلم والله أعلم السابعة مسألة تبقي كونه صلى الله عليه وآله وسلم استغفر له فلم يغفر له cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙa ma baffansa gafaran Allah kuma ba a gafarta masa ba bal nuhiya an zalik hasali ma cewa kai karka sake roƙa masa gafara aka hana shi Allahu akbar amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Abu Sa'id al-Khudri yace a hadithin Bukhari da Muslim yace Annabi sallallahu alaihi wasallama an ambaci baffansa Abu Talib a gabansa sai yace la'allahu tanfa'uhu shafa'ati yawm al-qiyama mai yuwa cetona ta amfani shi ranar tashin al-qiyama fayuj'alu fi dahdahin min an-nar yablughu ka'bayhi yaghli minhu ummu dimaghi yace abinda za a yi masa ceton da zan iya masa shine a fito da shi daga cikin wuta a sanya masa kambas na wutan jahannama amma kwalwansa tana fashewa kwakwalwansa tana ta farfasa to wannan shine azaba mafi sauki wanda ceton annabi sallallahu alaihi wasallam ta riski wanda ya mutu ba akan musulunci ba Allah ka sa mu dace athamina mas'ala ta takwas malam yace madarratu ashabi su'i ala al-insan illoli na abokan banza ga mutum mutum ya dinga zama da abokan banza mutanen banza yana jefa kansa cikin masifa duk yadda za a yi wanda suke tare da kai su zama mutanen kirki su ne waɗanda za su iya buɗar baki su faɗa maka cewa wane abin da kai baka kyauta ba wane abin da kai ba mai kyau bane wane kaza da kaza din nan ba haka ya kamata ba su faɗa maka gaskiya da gaskiya amma waɗanda za su ɗebo sharri ka tare ka ɗebo sharri su tare nan ba abokai bane wallahi ba abokan zama bane yanzu kaga su Abu Jahl kaga illan da suka yi muwa illan da suka yi ma Abu Talib illan da suka yi ma Abu Talib taka duk yadda abokin banza yake zama da shi babu rana ba ta yi rana ba zama da mutumin banza ba a zama da mutumin banza abokinka ya zama mutumin kirki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tusahib illa mu'minan wala yakul ta'amaka illa taqi kar ka yi abota da kowa sai mumini annabi yana cewa kuma almar'u ala dini khalilihi mutum yana tafiya ne akan addinin abokinsa irin yadda abokinka yake irin yadda kake falyanzur ahadukum man yukhalil kowa ya duba ya ga da wa zai yi abota domin irin yadda na kusa da kai suke kai ba irin yadda kake kenan ba bambanci Allah ya samu na fahimta babu bambanci التاسع مسألة تترى مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر illar girmama magabata da manya sama da iyaka jin cewa su ne kadai suke kan addinin gaskiya domin wannan shine abin da ya halakar da yawan kafirai duk sanda aka yi musu wazi sai su ce inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadu wajadna aba'ana kadhalika yaf'alu haka muka samu iyayenmu da kakanninmu suna yi to girmama iyaye da kakanni abu ne mai kyau amma wucar da su matsayinsu wannan kuma bautan ɗagutu ne al'ashira matsala ta goma ashubhatu lil mubtilina fi dhalika istidlali listidlali abi jahlin bi dhalika shubhar mabarnata da suke kafa hujja da haka kaga abu talib abu jahlin shi ma da kai kafa hujja wannan shine hujjar fir'auna lokacin da annabi Musa alaihi salatu wassalam da annabi haruna suka yi masa wa'azi sai ce da su fama balul qurunil ula sai ce da su to in har kun ce wannan addinin da muke kai ba daidai bane to iyaye da kakanni da suka wuce akan wannan addinin su kuma yaya matsayin su su kuma yaya aina ku aje su annabi musa sai ya ce ilmu ha inda rabbi fi kitab sanin yanayin da suke ciki na wajen ubangiji na yana rubuce a littafi la yadillu rabbi wala yansa ubangiji na baya bata baya kuma mantuwa Allah ya san masaukin da ya dace da kowa amma kai yanzu ka musulunta tunda an kawo maka hujja su wancan kabar su da Allah su alhadiyatu ashara mas'ala ta goma sha ɗaya ash-shahidu li kauni al-a'mali bil khawatib li'annahu law qala hala naf'atuhu wannan tabbatar da cewa hujja ce akan cewa ayyuka Allah yana hukunci ne akan ƙarshen da mutum ya cika akai domin inda ya faɗi la'ila illallah da ta amfani shi da ta amfani shi domin wani a wajen yaƙi ya musulunta ya faɗi la'ila illallah bai taɓa yin sallah ba kuma ya mutu kuma ya zama ɗan aljanna kaga kenan wannan shi ke nuna cewa ƙarshen mutum shine abin da ake kula da shi Allah ka sa mu yi ƙarshe mai kyau athaniyatu ashara mas'ala ta goma sha tara at-ta'ammulu fi kibari hadhihi shubhati fi qulubi dhallin duba da yadda wannan shubuhan take da girma a zukatan batattu li anna fil qissati annahum lam yujadiluhu illa biha ai yadda muka ji kissar ba su kawo wani dalilin da za su yi jayayya da shi akai ba sai wannan dalilin kenan wannan na tabbatar da cewa sun sani cewa abu talibin wannan hujja da shubuhan da za su kawo hujja ce mai karfi a wajensa ma mubalaghatihi sallallahu alaihi wasallam wa takririhi tare da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai makura ya dinga maimaita ma Abu Talib amma fali ajali azamatiha wa wuduhiha indahum iktasalu alaiha saboda yadda hujjar take da girma a wajen su hujjar hujja ce bayyananniya ba ta bukatar karin bayani a wajen su sai suka takaita akanta kuma suka batar da shi kuma ya mutu akan hanyar da ba hanyar musulunci ba Allah ka samu dace abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada inda muka yi kure Allah ka yafe mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته